بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون بل هو شيء القرآن النم القرآن الذي جئت به قرآن لقد شيء رسول الله ayatun ayoyi ne bayyanatun masu bayani fi sudurin lazina hukul ilma wanda Allah yake ajiye sa cikin kirazan mutanen da Allah ya ba su sanin zamana ya ba su kaɗai ta Allah almu'minina mu'minai ya haɓa zuwa suna haddace Qur'ani suna kuma kiyaye dokokinsa wa ma yajhadu bi ayatina ba wanda yake musun ayoyina in ji Allah illa zalimuna sai azzalumai wanda suka zalunci kansu suka suka zama kafirai su ne suke musu ayoyin Allah. Wa ba zikirar Tauratu wa zikirar Injilu. Na'am. Wa ka zakara Tauratu ka. التوراة والإنجيل وقد ذكر جسم أنبشاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم فلي لاباري من ظل سلم التوراة تكاو لاباري النبي يقوم ميجنسا أكا إنجيلة النبي إذا إتما تكاو هذه آية في الإنجيل da wata aya cikin injila kana Allah tabaraka ta'ala na cewa ana annabi Isa yana gaya wa mutanensa a cikin littafin sa yace ana azhabu wa sayatikumul barik lir eh ni zan tafi amma akwai wani annabi mai suna barik lir zai zo muku wannan sunan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama a wajen su a cikin injila al-barik lir fi lugatil injili ma'ana huruhul haqqi ma'anar barik lairu a cikin lumarsu ma'anarsa shi ne rai na gaskiya ma'ana tunda su suna cewa suna bin annabi isa shi rai ne daga Allah ruhun lahi ne ta ruhun lahi bayyana zuwa au ma'ana wa muhammadu wasu kuka sha ma'anar barik lairu sunan manzallan ne muhammadu ne haza ismu nabiyina fil injili sunan annabi mu kenan a cikin injira barik lairu yaqulu isa annabi isa na cewa ana ashabu ni zan tafi amma wasa ya ti kuma barik lil zai zo muku allazi la yatakallamu illa bima qila bihi bima qila lahu shi baya magana ma sai abinda aka gaya masa ma'ana duk maganar sa shi wahayi ne daga Allah kamar yadda Allah ya fada kuma yan duk wani hawa in huwa illa wahyuha wa la yafalu illa ma qila lahu shi aiki ma baya aikatawa sai abinda Allah ya umarce shi wa sawfa yuhaddithukum bil akhbari wal ghuyubi wa sawfa yusaddiquni kama usaddiquhu wa sawfa yubayyinu lakum yace shi wannan annabin in yazo muku zai ba ku labari zai muku magana akan zai ba ku labaran da suka wuce zai ba ku abubuwan da suka boyi wanda ba ku san su ba sannan kuma zai gaskata ne kamar yadda ni na gaskata shi kuma zai bayyana a gare ku wa qala fi mahallin akara wani waje a cikin injilali annabi sana sha sa'atul barikilu walau harrat hadathu indahu laqasaltu qadamaihi aw lasta hatta an amsala lahu qadamaihi yace barikilu zai zo amma da zan za a same ni a lokacin zuwansa da zan wanke masa kafafuwa samana zan masa zan bi shi ko kuma ya cancanta ma a ce in wanke masa kafafuwansa ko kuma ya karɓuna haza ila yau ina haza duk wanda suke da injila gaskiya suna karanta wannan aya a cikin injila hadhihi al-ayatu fil injili wannan aya cikin injila har yanzu kuma yana nan a cikin littafin aya tana nan ba ko kita ba sai dai su ne kawai da yake ba su yadda da ba sa san annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su koya wa mabiya baya su wannan ayar ba. Wa ma zalika wa ma zalika ma amanu bin nabi sallallahu alaihi wa sallam tare da haka ba sai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam hasadan saboda hasada hadha huwa al-kufru jahudan wannan shine kafirci na musun nima wa min ma'anar ayati allati fil injili ma'anar ayat take cikin injila din la yatakallamu illa bima yasma'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ba zai magana ba sai abin da ya ji ma'ana sai abin da Allah ya saukar annabi sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa manzo Allah baya magana daga son zuciya in huwa illa wahyi yuha duk abin da yake magana wahayi ne da Allah yake aiko masa la ya'ti bi shay'in illa bi dina tabihi alwahyu manzo Allah baya kawo wa mutane wani abu sai abin da wahayi ya kawo masa wa sayfurukum bil hawadith wal uyubi zai ba ku labarin abubuwan da suka faru da suke faruwa da kuma wanda suka suka faru a baya koyayyu alhawadith ma akbara bi annabi sallallahu alaihi wasallam min albalahim allati takaw ba'dahu kuma ya fi ummatihi a cikin hawadis abubuwan da za su faru wanda manzala sallama ya bada labarin su akwai yaƙe yaƙe da manzala ya bada labarin su wanda za su faru a bayansa da kuma abubuwan da za su za su faru a cikin al'umma sa zuwa tashin iyama duk yayi magana wa alamatin sa'ati kuma zai magana alamomi na tashin iyama allati zikira wanda aka ambata a cikin su akwai nuzulu isa wa dajjal wa dabbatu manzala ya bayani cewa annabi isa zai dawo zai dawo har yi aure a yi haihu dujjal ma zai zo ya wasu duniya gaba ɗaya wanda ba garin da ba zai shiga ba sai garin makka da madina su kaɗai ne dujjal baya shiga amma sauran su zai shiga kuma shi dama zai zo ne da barna da mabarnaci ne wadda fata ya kawo labarin dabbar na tagora na misalihu da za ta dawo ta dinga nuna wa mutane wannan dan aljanna ne wannan dan wuta ne ko kuma wannan mumini ne wannan kafiri ne هذه الحوادث وإن أبو أن تظهر التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم وأن ما ظل يبار الأبار سنة أندى ما كما قال في الإنجيل كما يد إنجيل تفنى والغيوب هو ذكر أمر الآخرة ما ننغي بي لما قال صلى الله عليه وسلم ما كان صح شين أمبة لمر تاتي قيامة وكما لمر اللاهرة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan Qur'ani ya ba mu labarin lahira duk abin da zai faru daga idan aka mutu da yadda za a tashi kiyama idan aka tashi yadda za a hisabi yadda za a auna ayyukan mutane yadda za a kai ɗan aljanna aljanna yadda za a kai wuta wuta har wasu ma ba za su samu shiga aljanna da wuri ba za kai su wani waje wai la'araf sunansa wana da ashabul a'raf rijalan ya'rifuna bi simahum qalu ma amna an kun jamu wa kun tastakbirun akwai ashabul a'raf wanda su ayyuka wasu suka ce ashabul a'raf wanda aikinsa ya daidaita mai kyau da mara kyau sun yi daidai bai cancanci tafiya a janna ba saboda ayyukansa daidai suke bai cancanci tafiya a wuta ba saboda ayyukansa daidai suke su ake yawa a larafi amma dai su suna da kaunan za su ga aljanna haka Allah yake lam yakruha wa yasma'un ba su shiga aljanna ba amma suna kauna kuma za su shiga duka dai manzo Allah sallama ya bada labarin sa cikin wannan littafi littafin Allah maganar Allah wal qur'anu huwa awwalu kitabin yukhbiru an hawalil akhirati Qur'ani shine farkon littafin da ya bada labarin lahira. A cikin littafin da Allah ya saukar, littafin da littafin da ya kawo komai da komai a lahira, Al-Qur'ani ne. Laysa fi Tawrat wa laysa fil Injili wa laysa fi Zabur zikru shay'in min ahwal al-akhirati. Inda lahira take da abubuwanta a cikin Injila ko At-Taura ko Zabura duk babu ba kawo irin yadda aka kawo Qur'ani. Awwalu ma arafa ahwal al-akhirati hadhihi al-ummah wanda farko wanda suka san halayen lahira aka gaya musu ga yadda za a yi tashin kiyama ga yadda za a yi hisabi ga yadda za a yi auna ayyukan mutane ga yadda mutane za wasu za su tsallaka sirali su bi kan sirali su wuce kowa ya tafi aljanna mai tafiya aljanna mai tafiya wuta ya fada duka qur'ani ne ya kawo in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatma maqdiya to wannan al'umma ita ce farko wanda ta san menene yaya lahira take لأن القرآن ذكر لنا الموتى shi Qur'ani ya ambata mana mutuwa da gurare da yawa kuma ba da mauti Qur'ani ya faɗi bayan mutuwan ma in aka mutum ma ya za a yi bayan an mutum duk Qur'ani ba abinda bai rage bai gaya mana ba har tambayoyi da za a yi har annabawa da za a tsayar a tambaye su a tambayi mabiya bayan wala nasalanna lazina ursila ilaihim wala nasalanna al-mursalin ولا نقصنا عليهم بعلم وما كنا غائبين وليوزن يومئذ الحق ومن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون duk abin da zai faru gaba ɗaya Qur'ani ya faɗa ila dukul jannati hadi zuwa lokacin da masu shiga aljanna suka shiga aljanna duk Qur'ani ya ba mu labari abin nari ko kuma masu shiga wuta har su shiga wuta duk Qur'ani ya ba da labari hadhihi hiya al-ghuyub wajanna sunna yake ce muku gaibin da manzo Allah ya ba da labari sa ya faɗi yadda za a yi Qur'ani ne kuma ya kawo allati idza jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru biha amra al-akhirati wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba da labarin su dama shine lamarin lahira wa sai bayyana lakum zai muku bayani ana atikum bil amsali wa huwa yatikum bit ta'wili shi annabi Isa ya ce to ni zan kawo muku misali ne shi kuma manzo Allah sallallahu Muhammadu in yazo shi kuma zai kawo muku fassarar abin da nake gaya muku al injilu amsalun faqat wal qur'anu huwa allazi bayyana kullu shay'in fi tawrat wal injili shi injila misali yake yi zai yi mutane misali in ka bi ga yadda za ka yi inda za ka bi Allah har ibada ma ba a karasa yadda za a yi ta ba amma shi Qur'ani shi ya bayyana komai duk abin da yake cikin attaura da abin da yake cikin injila gaba da Qur'ani ya fayyace shi wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama as-sahihu annahu la ya'rifu al-kitabata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda aka fara bai san rubutu ba shi baya rubutu haka Allah ya ce wa salata khutbu bi yaminik kilahul mutazilati يقولون إن الآية نهي نهى ولا تقطه بيمينك أنه لا يقطه وهذا يتبعين باقوا معتزلة وباقوا وسو وتا عقيدة wanda ake ce musu mutazila a su shige waɗanda aka lissafa a halin bidai din nan to su suka ce wai ai aya ta hana wala ta kuɗo biya mai kuma na dai su wannan ayar a wajen su ba su ɗauke ta ba manzala yana rubutu kenan ba wannan babu ba sahihi bane القراءات سبق والمحققون من العلماء والمفسرون أو إجماعا أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الكتابة ولا يقرأ الكتابة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da qurra qurra'ai guda bakwai nan duk sun karanta wannan aya cikin a cikin girawoyin su dukkan su wal muhaqqiquna min ulama'i manyan malamai wanda suka san fassarar qur'ani wanda suka san ilimi kuma suka san tauhidi wal mufassiruna da kuma fassarar qur'ani أو إجماع كما مشي دكا ما لما يمان مسلمشي أجمعوا على أن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الكتابة ولا يقرأ الكتابة ما زال الله صلى الله عليه وسلم شيء بيسر ربوتو بايا ربوتو كما بايا كرنتا أبن داك ربوتا شي بايا ربوتو بايا كرنتا إن كربوتا كاوة بزي كرنتا با domin shi baya babu rubutu a cikin lamarinsa babu karatu shi ilimi ne da shi ummiyun wa manzo Allah sallama ummiyun ne bai bai taba karatu bai taba rubutu ba وهذا سب في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم wannan aka cewa wani ummi to wannan in dai ba annabi bane to zagi ne a gare shi a ce maka baka taba karatu ba taba rubutu ba ka zama jahili ke eh domin wanda bai taba karatu ba bai taba rubutu ba su ta jahili to in ba manzo Allah ba san zaka ce mutum ummiyu an zage shi lian al ummiya man nusiba ila ummihi li adami ta'allumihi la ya'rifu kitabata wala qira'ata wanda ake ce masa ummiyu wanda aka danganta shi da uwarsa kawai ma'ana bai iya komai ba bai ba abin da ya sani mana kamar an ce masa bai bai san komai ba shi man da uwarsa ba ba abin da ya sani ba wanda ya sani walakin madhum fi haqqihi huwa sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shi ko yabo ne a haƙƙinsa domin shi ma dama amfanin karatu da rubutu duka ilimi ne manzo Allah yana da ilimin ba sai karatu ya rubutu ba ummiyun nasha fi ardi jahiliyyati manzo Allah bai taba rubuta ba karatu ba kuma aka haife shi a ƙasa ma mutanen da ba sa rubutu ba sa karatu larabawa ba sa rubutu ba sa karatu a wannan lokacin ma fi ha qira'atun babu karatu a cikin su ma fi ha ilmun ba su da wani malami ko wani ilimi da suke karantawa ma fi ha kitabun ba su da wani littafi hatta balaga arba'ina sanata yana nan a cikin su kuma bai bai taba zuwa tafiya ba ko ta kwana ɗaya ne har ya kai shekara arba'in bai taba yi ba sai tafiyar da ya je fatawshin nan na na Khadija nan shi kaɗai ne manzo Allah ya taba barin Makka ya je ya kwana wani waje a cikin shekara arba'in to bayan shekara arba'in din asuba ya takallamu bi hadal qur'ani sai ya zo yana magana da wannan littafi kuma magana allazi ajaza awwalina wal akhirina magana da ta gagare mutanen farko da mutanen karshe eh magana qur'ani wata magana ce da yake dama ta Allah ce to magana ce wanda ba wanda kowa farko Allah ya ce musu in za su iya su kawo kamar surorin Qur'ani guda goma wato bi ashri suwarin mislihi muftarayat suka gagara yace musu kawo sura daya wayan kuntum ala raibi mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi wa dushu da kum min dunillahi kuntum sadiqin nan ma suka gagara Allah ya ce kai ba wai magana sura ko aya yace qur'ani nan da kuke gani kullu inni tamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'ani la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'duhum li ba'din zahira yace ku hada daga annabi adam har na karshen haihuwa ku ku nemi masu fasaha a cikin su ku tattara su da da masu ilimin gere-gere da kowa dai zo su tattaru su ce za su fita wani abu mai kama da qur'ani ƙarya suke ba za su iya ba da mutane da aljanu duka shikenan daga nan kowa ya tabbatar Qur'ani dai gagara ba daune ya gagari kowa hadha adallu dalilin ala sirri nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce tana daga cikin babban dalili babbar hujja akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda dai bai taba rubutu bai taba karatu ba yazo da ilimin da ba a taba ji ba kuma ya gagari kowa kowa ya buga ya buga in ya gaba larabcin sa sai ji ba zai hadu ba shi ba ita balagar alqur'ani ta gagari kowace yin balaga mutanen larabawa kafin manzo Allah ya bayyana suna suna irin wasu kalmomi suke amfani da su sai su ajiye su a matsayin balaga kamar wajen kisa sai suka amfani da wata kalma ba su samun kalma gajeruwa kuma ta wadatar kamar ta ba alqatlu amfani alqatli kisa ce yafi koran kisa ma'ana in ka san in ka kaje za ka kaje kai ba za ka kaje ba to shikenan to kaga su suna gadara da wannan kalmar a zamanin jahiliya da qur'ani yazo sai ya kawo musu kalmar wanda ba ta fita ba ko ba ta kaita ba ma amma kuma kalwar abinda take guje da yake guje da ita ta fi waccan ta su hikima da basira sai Allah ya ce wala kum fil qisasi hayat ramawa akwai rayawa a cikin ramawa kaga magana mutuwa ma bata zo ba ba magana kisan ma ciki wancan suka ce alƙatlu amfani alƙatli kisa shi ya fi koran kisa mana in ka san za a kace ka ba za ka kace ba sai qur'ani ya ce a ba haka bane wala kum fil qisasi hayatun akwai rayawa a cikin ramawa ma'ana za ka raya wani ka san in ka taba shi za a rama masa kaga ba magana kisan ma kuma ya wuta sai ya fi wancan wadatarwa da saboda ka qur'ani balaga ce ta Allah hikima ce ilimi ne daga Allah littafi ne na Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi min mu'jizatihi wannan littafi wannan yawa wannan wannan qur'ani da yake karantawa ayoyin da yake karantawa innan mu'jizatin manzo Allah kenan shi babbar mu'jizar alqur'ani kuma halayen sa alqur'ani ne haka na Aisha tace kana khuluquhu alqur'an an tambaye ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene halin sa wanda zamu koya da dai halin annabi kuke so da ce kowa ya je ya dauki qur'ani ya duba duk abin da kaga qur'ani yake tafiya da shi to halin annabi kenan kana khuluquhul qur'ana hala ya saka ba da yake qur'ani ne ya sa qur'ani ya yabe shi ce wa innaka la ala khuluqin azim kana kan halaye masu girma hazimi mujizati wa huwa li adabihi ma hadrati ma habba an yaktuba manzala sallama saboda ladabi da yake wa har Allah tun Allah ya ce masa kare ya rubutu baya sai ya rubutu ma law kataba la ala kafu ismu Allah tabaaraka ta'ala la ala kafu ismu Allah tabaaraka ta'ala wa fi ghayat al-adab hatta annahu la yarda an yakuna kafu fawqa ismi Allah tabaaraka ta'ala shi inda in mutum zai rubutu to in ka rubuta wannan gefen ka gama za ka rubuta wancan gefen ba mamaki hannunka ya taba inda ka rubuta to inda ka rubuta ya akwai sunan Allah kaga hannun ka ya dora ka sunan Allah to manzo Allah baya ka hannun ya dora ka sunan Allah baya rubutu ma farfara eh ko ga tsela shi yasa shi akwai hadimin da yake akwai zoben sa shi manzo Allah sallama yana da zoben shi zoben Muhammadu Rasulullah ya karbo amma yanda aka rubuta shi Allahu ne a sama sai Rasulu a tsakiya sai Muhammadu a ƙasa eh shi ba ya dora sunan sa ka sunan Allah eh kaga ai a ka'ida ita Muhammadu Rasulullah za ka rubuta sama da kasa za ka yi sadara uku kaga in dai Muhammadu Rasulullah kaje kaga Muhammadu za fara da sa Rasulu sai Allah ya zo ka ce shi ba ya haka shi Allah yake dorawa sama yar in ka sa Allah a sama sai ya sa Rasulu a tsakiya sai ya sa Muhammadu a kasa sallallahu alaihi wasallam ولهذا عظمه الله تبارك وتعالى saboda haka Allah ya girmama shi hatta mana azilla ko an yaba ala al-ardi har ya hana inuwar sama ba ta ba ka taba kasa mana ba a ganin inuwar sa kasa eh shi yasa ba a dauka kuma hoto eh ba zai dauku ba saboda shi ba shi da inuwa shi hoto kullum inuwa ne inuwa mutu ake dauka to shi annabi ba shi da inuwa ma balle ya dauka sallallahu alaihi wasallam wa qalu na'am وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وقالوا mutanen makka suka ce ko kuma kafiran makka suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbih tunda ya ce shi manzon Allah ne ma'aiki ne daga Allah me yasa ba za a saukar masa ayoyi daga Allah ba a kawo masa wani littafi mana daga wajen Allah ko wata takarda wannan Allah ne ya rubuta ta sa a samu Allah ya ya sa hannunsa to sai mutane su karanta su tabbatar lalle daga wajen Allah yake Allah ya ce musu awalam yakim anna anzalna alayka alkitaba illa alayhi kamar da zai zo nan gaba laula unzila alayhi ayatun min rabbih wa me yasa ba saukar masa da ayoyi daga ubangiji sa ba ma zalika tare da wannan ahlus shaqawati yalquna ayatan ba da haza bayan qur'ani nan ka nemi wata aya wata aya ce tafi wannan wannan littafin hadha alqur'anu alladhi nuzila ala hadha al-ummi wannan littafin da aka saukar akan wannan bawa wanda bai taba karatu bai taba rubuta ba rubutu ba ya fi wahadahu ayatan ai ko ba komai manzo Allah kare wata mu'jiza ko wace iri a bashi da wannan littafi ya ita ce mu'jiza ga shi littafin yanzu shekara dubu da wani abu da ɗaruruwa ma amma har yau ba samu wanda ya canja ko da baki ɗaya a cikin littafi ko harafi ɗaya wani ya ce wannan harafin ba nan ya kamata a ajiye shi ba bari a canja shi a sa masa wani waje ba taɓa yi ba duk wanda ya haddace Qur'ani shi din ne ya haddace wancan ma iya haddace shi din ne wancan ma iya haddace shi din ne ba a canja kalmar eh wadannan littafan abin da yasa aka samu suka yi tabbata su saboda sukan zo da yaruka ne in littafi ya zo to ya zo da yare to sai wasu kuma masu wannan yare sai su fassara su fassara shi sai su shirya abin da yake cikin littafin gaba daya sai su sa sai ya zama littafin ne amma da yare misali bible din nan akwai na larabci akwai na english akwai na faransanci akwai na jamananci akwai har har na hausa ma akwai kuma duk littafi guda ɗaya ne to kaga dole a samu sabani to amma shi qur'ani ko kana so ka fasara shi sai dai ka karanta wannan bakin ka sai ka karanta shi yanda yake sannan kai fasara ka in ka je kai shirme a fasara ka kai kai ya tafa su musulmi dai qur'ani suka sani gashi nan in ka je karbuta abin da karbuta to wannan kai kai ya shafa duk wanda zai karanta Qur'ani ba ruwansa da ba zai karanta abin da ka faɗa ba zai karanta Qur'ani ne inda yake to wannan shi take mu'jiza walakin hum bagaw yaquluna wa amma hatta haka kafirai suna cewa wa idza kana muhammadun nabiyyan falyatina bi asan ka asa musa wa ma idatan kama idati isa wa nakatan kana ka salihin wa idan muhammadu annabi ne to ya zo mana da sanda kamar sandar annabi Musa ko ya zo mana da akwashi irin na annabi Isa wanda aka saukar daga sama da abinci a jiki kowa ya ci rabbana anzil allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna na idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin to a kawo irin wannan akwashin wa naka tan kana ka da salihin ya zo da wata taguwa kamar taguwa annabi salihu wanda ba taguwa ce za ta haife ta ba raƙumi ne amma ba raƙuma za ta haife shi ba a ya fito daga cikin dutse kul ka gaya musu ya rasulullahi kullum ka ce musu innamal ayatu indallahi duk ayoyin da nake gaya muku din nan ba ne nake kirkira ba ni ba na faɗi komai abinda aka gaya min nake isarwa innamal ayatu saukar da aya indallahi wajen Allah yake yanzu ha kaifa ya sha'u Allah ne yake saukar da aya duk lokacin da ya ga dama waɗancan sun nemi ayoyi an ba su kamar mutane annabi salihu sun nemi a kawo aya aka kawo taguwa to amma da suka halaka taguwar me ya kaddara mari ya kasance su ma halakar da su aka yi mutane annabi musa sun nemi a kawo sanda annabi musa ya zo da sanda daga ƙarshe da wasu suka suka kafirce me ga telemarin halakar da su aka yi shi masu akwashi ne mutane annabi isa sun ce a kawo akwashi annabi musa zai da ya ce musu allah zai kawo muku jifa amma ku sani fa man yakfur ba'du minkum fa inni wazibuhu azaban la wazibu ahada min alalamin duk wanda ya kafirce wannan ayar fa ya sani to azaba zai tafi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba a so halaka da mutanen sa tun da ba a sun halakar da mutanensa idan aka kawo musu wata aya wanda in sun ki za a kashe su za a samu masu ki sai da suka ji kuma kaga za a halaka mutane to saboda haka ma ba za a kawo musu irin wacan din ba duk ayar su tana cikin zuciyarsu ayoyin su ko kuma suna cikin littafin su duk wanda ya karanta Qur'ani ya samu aya wa innama ana kawai ni dai innama lil hasri ana kace musu ni dai nazirun mai gargadi ne ina gaya muku abin da zai amfane ku ina ba ku tsoro daga abin da zai cutar da ku mubinun ni mai bayani ne muzhirun inzari bin nari ala al-masiyati ina bayyana gargadi na ga mutane su guji wuta duk mai sabon Allah zan ce masa ka daina sabawa Allah Allah nan yana da wata wuta mai zafi mai muni da zai sifaita wa mutane al-abdu laysa lahu min al-amri shay'un bawa ba shi da komai sai abin da ubangiji yake da shi annabiyyu yuballighu faqat anillahi tabaraka ta'ala shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama isarwa yake yi daga wajen Allah ba shi yake kawowa ba laysa lahu illa zalika shi isarwa ka sashi hashiya sama Allah yake cewa kullu wa ma ala rasuli illa al balamul mubin ba abin da yake kan wannan annabi fa sai isarwa iya ina ba shine zai kawo azaba ba kuma in mutum ya kibi ya mutu ba annabi ne zai kai shi wuta ba a Allah da ya saba wa ai Allah aka saba ba annabi bane annabi kan ko ka bi shi ko ka je in ka bi Allah shikenan ai ka zama nasa in mutum ya kibin Allah bar wannan Allah shi annabi ya bi Allah tunda ya bi Allah shi yana tare da Allah da shi ko wanda yake bi in je lahira ba zai ga annabi ba ma Allah ne zai zartar da shi sallallahu alaihi wasallam ah yuballighu anna ta'ala laysa lahu illa zalika wa laysa alayhi illa zalika ko ba abin da yake kansa illa ya isar ya gaya wa mutane in ya faɗa wa mutane fa ya gama ya ya sauke nata wa amma al-ayatu amma a kawo aya a fili a zahiri kamar yadda aka yi wa annabi Musa ko annabi Salihu din fa zalika bi yadillahi tabaraka wa ta'ala wannan hannun Allah yake in sha in zala ayatin anzalaha in Allah ya ga dama ya saukar da aya sai ya saukar da Allah ya so ya saukar da aya ba ya saukar da wata ba in su karamar sa'a ko shaɗan kamaru eh wata ya sauka kowa yana gani wata ya rabe biyu ya sauka wani ya zo ya sauka kan dutse wani dutse suna kuku baitin wani ya zo ma ya doji manzo sallama daga baya ya sake komawa ya haɗe sai suka ce kai wannan sirri ne ba mu yadda ba sai matafiya sun dawo masu tafiya suka dawo daga Sham Syria kenan aka tambaye suka ce wallahi mun gani sai Abu Jahl ya ce ka sirrin Muhammadu nan yayi girma har kasashen waje dama in Allah ya toshe basira ya ya abi to ba za a bi ba wa illa mai sha idan Allah bai gara man saukar da aya ba fa nabiyyu laysa hadha min salahiyatihi in dai Allah bai so ya saukar da aya ba ina ruwan annabi da saukar da ita a shi annabi dama an turo shi ne Allah ne ya turo shi ka je wajen bayina ka gaya musu saƙona shikenan abin da aka ɗora masa kenan in ya zo ya faɗa wa mutane sako sauran shiriya sauran karɓa sauran in karɓa sauran hukunci duk ya rage na Allah ne wannan ba nasa bane أولم يكفيهم أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة, لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أولم يكفهم yanzu bai ishe su bane su kafiran nan a cikin abin da suka nema ma'ana anna anzalna alayka alkitaba lam yakfihim ma'ana inzalun alkitaba saukarwa da muka yi muka saukar da littafin nan a gare ka bai ishe su bane anna inna sai ake mai da ita anna a wasu gurare guda tara to wannan wajen ma yana ciki ma'ana idan inna ta zo fa'ili kamar nan yakfihim yakfi fi'ili mudari'i ne wannan himdin nan shine maf'ulin sa anna anzalna din shine fa'ili to ana ganin sa to jumla ce ake narkata mai da tamazzari ta zama inzalun alkitaba ma'ana ke ma'anar ta za ta zama inzalun alkitaba saukar wadda muka yi muka saukar da wannan littafi lam yakfin bai ishi kafirai bane a cikin abin da suka nema talabul ayata sun nemi aya awalam yakfin hadha alquran yanzu wannan qur'ani bai ishe su ba yutla alaihim kuma gashi ana karanta shi ba ana karantawa suna ji ko saba ji irin wannan maganar ba sun ji sun ji kuwa kwaikwayon irin da ya gagare su ko huwa ayatun mustamirratun ai qur'ani ba ma zamanin manzo Allah ko zamanin kafiran makka ba aya ce wanda ta zarce har abada lan ida alaha ba ta da na karewa har abada haka nan a duniya qur'ani yana nan idan ba duniya ta kusan karewa manzo Allah ya bada labari idan aka kusan nade duniya to a lokacin musulunci zai kare musulmai na kirki duk za su kare masu imani za su kare zai dawo masu musulunci ma ana dai musulunci amma imani dai babu shi to wannan lokacin Allah zai dauke littafinsa manzo Allah ya ce amma wai ba dauke littafin ba za ka gani kaga qur'ani sun yi sama suna tafiya ba ha ba ka za a yi ba a wancan muhaddisin qur'ani ne sai ya mutu wani ba wanda ya gaje shi wancan ko masanin qur'ani ne yana da ya san ilimin qur'ani shi ma sai ya mutu da haka da haka har duniya ta dawo ba wanda ya san qur'ani shikenan duk jahilai ne ba san qur'ani kawai ba to shikenan to a lokacin ne manzo Allah sallama yace idan aka tambaye su sun zama jahilai gaba ɗayan su idan aka kawo tambaya akwai manyan gari manyan gari ba san komai ba idan aka kawo tambaya kuma da kunya babba ya ce bai sani ba ni ya duba nan ya duba nan ya ga ba wanda ya san wani abu sai ce kaza ne shi kenan dallo ba dallo sun bata sun batar shi kenan sai a yi ta tafiya a cikin wannan batarwa a lokacin mai ima masu imanin kaɗan ne da yake bayan da za a duniya ta rage ba mai faɗin kalmar la ilaha illallah in dai ba a samu mai faɗin wannan kalmar to duniya ma ba za ta zauna ba to akwai su amma a lokacin mutum sai ya kuya ya kuya ya gida can ƙasa ƙarƙashin ƙasa zai gida ya yi ɗakin sa can cikin ɗakin zai je ya sallarsa a lokacin kabar ma babu ita tunda kabar ma sallar sallama ya bar labari akwai wanda zai zai rushe ta kuma abin mamaki mai rushe ta fa Afirka zai fito a nan Afirka yake man sallar sallama ya ce zai zai rushe kabar gaba ɗayanta har a dawo inda ana neman ma da ta ina kaba take babu in babu ita hankali hankali zai ta kankare ai ta kankare iblar a zukatan mutane har wasu ta suna musulmai ba kuma inda ake fuskanta ai sallah ba to to babu ba a magana ta ba shikenan sai ya dawo kowa sai dai yayi tunani to ni ina ne a za ka kalla ma ai sallar to shikenan duk inda ya ga dama sai ya kalla ai sallah Allah zai karba haka tunda lokacin babu kafa Allah ya kiyaye mu da wannan lokacin amin yutla alaihim ana karanta musu qur'ani ko ayatun mustamiratun lan gida alaha aya ce har abada ba ba za ta kare ba bisa la kana suka min alayati amma sauran ayoyi da aka kawo ina ta gwara annabi salihu babu ita yanzu ina sandar annabi musa babu ita ina akwashin annabi isa babu shi qur'ani fa gashi na so sai aya mai tabbata aya mai tabbata lahul ayu tabqa akhirat dahari hal tara min al'ayi ma yabqa ka aya in mustafa aya mai tabbata ita ce aya aya da za a yi ai tarihi ta koma tarihi da an zo ba da labari a faɗi labarin da ya ga wannan wasu ba san da ba amma waye ne musulmin da zai tashi shi maka bai san qur'ani ba babu shi ko bai karanta shi ba dai ya san gidansu akwai in babu a gidansu akwai a masallacin su akwai ne inda zai ga qur'ani ita ce aya tabbata shi kenan ayatul anbiya'i qadar kullum yabbaraha asarun ayoyin annabawa wadancan da suka zo a fili din duk sun kare ba wanda ko babu ko alama su babu wa hadha alquran ga wannan littafi kuma bakin alamar da hari yadda zamani ya dade nan ga tana har yanzu sabo ne kan yadda yadda aka kawo ta kai jadidun ma takrar zamani alayhi yadda zamani yake ta jujjuyawa kan qur'ani nan kullum qur'ani sabo ne wanda ya hada qur'ani yau shikenan qur'ani sa sabo ne yau yau ya iya wanda ya fara karatu karatu Qur'ani yau shi ma Qur'ani sabo ne yau ya fara la yabla abadan Qur'ani baya tsufa har abada wa yusla da'iman kuma za a yi ta karanta shi har abada ne ko lahira ka je sai an karanta Qur'ani ma ya fi domin manzo Allah sallama lokacin da yake tafiya Isra'i da Miraji ya ce ya tada wasu annabawa cikin kabar kabarin su kamar annabi Musa ya same shi yana sallah ya samu wani annabi kuma yana karatu to in dai ana karatu ana karatu a kabari za a karatu a lahira ma ya fi haza ayatan wannan bai ji kafirai ya zama aya ba ya isa inna fi zalikal kitabi alqur'ani la rahmatan lalle akwai rahama a cikin wannan littafi in ji Allah wa zikra kuma wa'azi ne amma ba kowa bane ba ga kowa da kowa bane liqaumin yu'minuna ga mutane masu imani wanda yake da imani ya yarda da Allah ya yarda da annabawan Allah da littafan Allah to in ya karanta Qur'ani ya samu wa'azi wanda kuma ya dama dama shi ba zai makaranta ba hazal qur'anu alladhi la abadan alladhi la abadan wannan qur'ani da ake karantawa kullum wa da'iman kuma har abada ana karantawa yuqidu alaina tilawatal qur'ani yana karfafa mana fa lalle musulmi ya rike karatun qur'ani wannan shine abin da Allah yake nufi shi qur'ani ba an kawo shi kawai ka je ka saya ka kawo ka ajiye ba ka karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sai qur'ani ya sai qur'ani ko kuma qur'ani yake dakin da baya karantawa to fa yana da matsala to saboda haka karatun qur'ani dole ne shi qur'ani kowa iya abin da ya iya wani ba sura ɗaya ya iya to ya ta maimaita sura ai qur'anin sa ne wannan sura ita ce qur'anin sa ya ta karanta ina maimaitawa ya ta ya ta kafi ya yi ta sau ɗari ko sau dubu Allah zai ba shi dama ya iya wata saboda haka kada mutum ya sake musulmi a same shi shi kwata kwata ai wata ai sati guda ai wata guda bai daga takardar qur'ani ya karanta wani abu ba kai wannan kuskure ne babban kuskure ne tilawata ibadatin wa tilawata tafahumin wa talaba ilmin a karanta shi karatu na ibada shine kullum ka rike kana yi ko izu daya ko izu biyu gurgurun abin da ya samu kullum dai kana yi wannan ibada ce kuma ka karanta shi saboda ka fahimce shi nan kuma saboda ko ka haddace ko kuma dai ka fahimci wani abu da kuma ka nemi ilimi a cikin qur'ani duk mai neman ilimi in ilimi yake zo ya koma qur'ani zai samu ilimi shi qur'ani a cikin ka fita dukkan ilimin da ka ga ana karantawa duk ilimin duniya gaba daya a cikin qur'ani ya fita kowane iri ne komai da kuma ba abin da Allah ya bari a cikin littafin nan ma farranna fil kitabi min shay Allah ya ce ban bar komai ba cikin wannan littafi to komai yana nan wa qira'atul qur'ani afdalul ibadati karatun qur'ani yafi kowace ibada duk ibada da zaka yi karatun qur'ani in ibada ta haɗu da karatun qur'ani shine za ta samu ta dagu ta sai daraja wala ha adabun karanta qur'ani yana da laduba zakarna ba da bil amsi ce an karanta wasu laduba a baya النظر في المصحف أفضل أفضل دوبا للتافي كان كرنتا وكان دوبا ويا في لا بيا في لادا لأنه إبادة دومين شما ولا إبادة جدبا كرنتا وكوكا هذا شيء كان كرنتا كما كان كلو لو كلو شيء كما كراتونك إبادة نه كلو ما إبادة والجلوس متعدبا إن ذاك إياه كزونا زمائر لذبي زمائر نتهيا كرنتا قرآني كوكما زمان حرده zama dai wanda yake na mutunci to shi ma ibada ne kama ya jilisul abdu bayyana yadda sayyidihi kama yadda bawa yake zama a gaban mai shi wa hudurul qalbi haka nan ma kana karantawa zuciyarka tana jin qur'ani ma ma ta luta da abinda kake karantawa haza ba da taharati kuma an fi son in za karanta qur'ani ya zama kana da alwala كلما قرأ العبد القرآن بهذه الصفات تمشاه رحمة الله تبارك وتعالى ko da yaushe mutum ya kara yake karanta Qur'ani da wayannan sibobi rahmar Allah za ta lullube shi eh ce sa inda mutum ya dawo da karatun Qur'ani yana rike da shi to da wuya ka same yana cikin wani hali ko na matsi ko na matsala Allah zai dauke saboda shi Qur'anin ba zai bar mutum matsala wata hufu bihi kuma rahmar Allah za ta kewaye mutum mai tama ga mun fi baiti ya karawun alqur'ana wa tadarasa wa tadarasunahu illa gatiyar humur rahmatu wa hafat bihim al malaikatu kuma yadda ya zo a hadisi wanda muslim ya rawaita a cikin hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan nabina ne wanda ya yaye wa mumini bakin ciki Allah zai yaye masa bakin cikin duniya da lahira wanda ya sauwaƙe wanda bai da shi ya taimake shi Allah zai iya tsare wa mutum wanda ya tunuta musulmi Allah zai sutuka shi duniya da lahira Allah yana cikin taimakon bawa matakar bawa yana taimakon dan uwansa wanda ya shiga hanya yana neman ilimi Allah zai sauke masa hanyar shiga aljanna yake mutane ba su haɗu ba a cikin wani ɗaki a cikin ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna maimaita shi tsakanin su sai Allah ya saukar da nutsuwa a kansu rahmar Allah za ta mamaye su mala'iku za su kewaye su Allah zai ambace su in a wajensa wannan duka martabobin karatun Qur'ani ne wa fardihimul malaika
wala kafa billahi baini wa bainakum shahida ya'lamu ma fis samawati wal ardh والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قل يا رسول الله كفاهم kace kafa billahi baini wa bainakum shahida bidin nan mutanen nahau suna cewa fa'in za'ida mutanen balaga suna ce mata sila saboda su na hau ba su da ladabi ko qur'ani za su iya cewa abu kaza za ne to amma mutanen balaga to harafin da ba shi da ma'ana akwai harufa wanda ba ma'ana su ba ya fita ma'ana su ba ta fita wayannan sila suke ce musu kamar kafa kafa billahi din ma'ana kafa Allah ne duk inda ka samu kafa billahi wa kafa billahi wa kafa billahi kafa Allah ake nufi ba din ma'ana ta baya fita kulka ce kafa billahi Allah ya iji shahidan mai shaida Allah shine mai shaida baini wa bainakum tsakanina da ku inji Allah ya manzo Allah ya gaya wa mutane bisirki Allah ya san ni gaskiya nake muku shi ya aike ni in karanta muku wannan littafi in gaya muku dokokin Allah ya alamu shi Allah nan ya san ma fi samawati wal ardi abin da yake cikin samai bai koya wa Allah ba abin da yake cikin kasai bai koya wa Allah ba wa minhu hali wa halukum yana daga cikin sanin Allah wanda bai koya masa ba ya san halin da nake ciki na isar da zakonsa ya san halin da kuke ciki na karba ko rashin karba wallazina amanu bil badili wanda suke imani da barna da shirme wa huwa ma yu'badu min dunillahi wani ya yi da wani abu cewa shi shi zai bautawa ba zai bautawa Allah ba wa kafaru billahi suka kafir cewa Allah min kuma cikin mutane to ulaika su zani wadannan humul khasirun sune ta makuwa lahira fi sabqatihim su haja su bata sayu ba ta yi asara ai su isharawul kufra bil imani inda ya kamata da imani ya kamata su samu sai suka canja shi suka karbi kafirci da wannan sun yi asara istarar da lalata bil huda fa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu mutadin duk wanda suke sai bata suka bar tiriya to fataucin su bai riba ba ko ba samu tiriya ba ulaka wa kafir na wastajiruna wa yastajilunaka bil azab ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشكرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون ويستعجلونك suna maka gaggawa bil azabi wai sun ga tunki kafirai suka ce tunki abinda annabi ya faɗa ba sai da ba ba dai kawai magana ka kaje in ba yi ba azaba za a yi ba kawo azabar suna gaggauta cewa azabar yauke ma za ta za su ke aka suke cewa ba waya kuluna mata hazar wato in mutum sadiki inda gaske ne ko annabawa ne a kawo azabar mana Allah ya ce a walau la ajalun musamman ba don akwai kowa yana da ajalinsa da lokacin mutuwarsa yana nan aiki ba don wannan ajali na kowa ba musamman lahu wanda aka ambata wa kowa ajalinsa in yi shiga zai mutu ba don wannan bala ja'ahumul azabu ajilan da azabar da suke nema sai ta zo lokacin da suka neme ta amma duk yadda mutum ya nemi azaba ko yake wa Allah wato taurin kai ko yake butulci wa Allah ko yake kafirci duk ba zai sa Allah ya kawo ya halaka shi a lokacin ba Allah zai bacci ya gama abin da zai yi amma ya karar da za su haɗu inna rabbaka labil mirsadi Allah yana yana jiran kowa yana madakata yana jiran kowa duk barnan mutum ya gama barnarsa ran da ya je wajen hal ran da ya mutu magana ta kare duk barnan da yake magana ta kare in alheri yake yi ma in ya mutu da annade in sharri yake yi ma in ya mutu annade la ja'ahum al'azab wala yati annahum bangazan ai ba don mun ajiye musu lokaci ba inji Allah kowa ran da zai mutu nan ne zai mutu ba don haka ba da azaba da suke nema in nan take za su ganta kuma za ka zo musu a bazata ne eh ba wai sun shirya bane wa hum la yajuruna ba za su sani bi waqti itiyani lokacin zuwan azabar ba amma da yake akwai lokacin mutuwa kowa a bashi sai lokacin mutuwarsa ta yi eh su abu jihadin mutuwarsu a badar ne sai da aka tattara su aka za aka ce su a can wasu daga ciki kamar mutum biyar su kuma a makka aka kashe su suka halaka kamar wali ibn mungira kamar asim nuwa'il kamar narrum al-harith su wajen duka a makka aka halakar da su kowa da irin nau'in halakarwa da halakar da shi suka kare na'am yasa jiran يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يستعجلونك سنة قبقى وتامك بالعذاب شيء أكاو عذابا في الدنيا عن الدنيا وأكاو عذابا أكاو عذابا الله جاء عذابا أتنا جرسوا سباري ذا سجي قوة ذا جيسا ميتا wa inna jahannama ai wutar lahira da aka tsaya da nan ta isa la muhiratun lalle mai kewayewa ce bil kafirin da kafirai hum yasajiruna al azaba suna gaggauta kawo azaba istiza'an bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama suna izgili da annabi wa in dai kana in har dai in ka ne in bin ka ne shine zai kawo azaba a kawo ta to ai ba su sani ba akwai azaba da take jiran su wa jahannama jahannama fil mustaqbali muhidatun bihim lalle jahannama nan a nan gaba za ta zai ta kewaye su yanzu suna a udar wanda suke jayayya da annabi yanzu ba wanda yake raye duk suna cikin azabar azabar da suke nema sun je sun haru da ita la yakhrujuna minha abadan ko maganar ba za su yi ta azabar ba har abada aw yastajilun aw yastajiluna bil azabi wa hum fi asna'i al azabi ko kuma suna ne gaggauta yaushe za a yi azaba ai ba sani ba suna tsakiyar azaba wa inna jahannama domin jahannama la muhidatun bil kafirin za ta kewaye kafirai al kafiru la yatasarrafu illa bi fi ma yuqidu an illahi tabaraka ta'ala shi kafiri duk harkarsa abinda zai kara ne sa shi ga Allah shi ke yi wal qurbu min Allah jannatun wal bu'd wal bu'd min Allah jannatun kai wal bu'd min Allah narun na'udhu billahi min zalik kusancin Allah kai tawa Allah ibada kana tsoron Allah kana jin girman Allah a ranka to wannan shine aljanna to in kana cikin da fa tun a duniya ma kana cikin aljanna domin har mutane da kansu za su je kai wannan nan kowa zai ji shakkar ka ba zai taba ka ba kuma kowa zai zo yana kai wannan nan fa gaskiya in dai ana neman mutanen kirki irin su ake nema kaga ya shiga aljanna kenan to shi kuma ne sakan Allah mutum ya yi ta aikin barna yana ta taƙiyanci yana tarjin kunya shi kuma wuta ta ko a duniya yake eh nan kuma in mutum ya zama takadari ne to yana yi yana yi yana yi har in abun yayi yawa ran da aka ran da aka rasa shi suka ji mutane kowa yana cewa ka amma mun huta da wannan sharri to sai dama shi wuta ne hum fi narin fi nari jahannama alqaliyati su suna cikin wutar jahannama a tun a duniya ma ba sani ba wal budu anillahi tabaraka wa ta'ala muhidatun bihim hatta yakhruju fi jahannamar hasiyati nesatan Allah da ba sa bin ayyukan Allah da da ibadar Allah shine ya kewaye su har suka dawoma cikin aljanna kuma wace ake wace za a cikin wuta jahannama wace za a gani din a duniya suna cikin jahannama ta rashin bin Allah a lahira za su shiga jahannama ta fishi da Allah wa sajiluna azaba suna gaggauta azaba amma yafihim ma hum alaihi min azabi su ba su ga azaba da suke ciki ma ta ishe su نعم فاتهم مناجاة الله وفاتهم مشاهدة جماله وجلاله abin ganawa da Allah mai sallah shi ganawa da Allah ka annabi manzala sallama ya ce al-musalli wa lanji rabbahu mai sallah yana ganawa da Allah to kafiri yana sallah ne a to baya ganawa da Allah ke sannan kuma wa fatahu mushahadatu jamalihi wa jalalihi ka samu ni'ima ka samu jin daɗi a rayuwarka wani farin ciki ya zo maka ko wani samu sai ka tuna Allah ne ya baka ka kai godiya wannan shine kai mushahada da jamalar Allah kafiri bai san wannan ba shi duk abin da ya samu kawai bai san ma Allah ne ya bashi ba haka jalalar Allah wahala mutum ya shiga wahala ya shiga matsi ya dawo yana cewa Allah na tuba Allah ka sauwaƙe mini Allah ka ɗauke mini duk wannan sai akwai musulunci akwai imani kafiri bai san wannan ba shi sai dai ihu ko kuma ya kashe kansa ya ɗauka in ya kashe kansa ya huta bai sani ba can din ne ba kyau wa fatahu mutallazzu bi zikrihi jin dadi da ambaton Allah duk ya tsere musu yanda yanzu karatu Qur'ani yake da dadi yanda musulmi lokacin sallah yayi kai alwala ka zo ai sallah da kai in ana sallan nan ka manta komai da komai da kowa da kowa duk damuwar ka sai Allah ya dauke ta a lokacin in ka idar da sallan nan a lokacin ji kake kamar sabon mutum aka kawo duk wannan kafiri zai same shi baya sallah yana zai samu da saboda ka duk abin dadi jin dadi na na rayuwa kafiri bai san shi ba mun fi jahannama alqaliyati suna cikin jahannama ta yankewa da saduwa da Allah wa narul udi anillahi tabaraka ta'ala da kuma cikin wuta ta ne satan Allah wa ma hadha yasajiruna alazaba tare da wannan zasu ya kawo azaba wa azaba ta rage musu ayu azabin ashaddu min hadha wa azaba ce tafi wannan tsanani inda suna da hankali na'am
يوم يغشيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم ran da azabar za ta sauka za su haɗu da azabar rana ce yamshahumul azabu azaba za ta mamaye kafirai min fawqihim ta sama azaba ce wa min tati arjulihim karkashin kafa ma azaba ne ma'ana daga sama har ƙasa mutum ya dulmu ya gaba ɗaya ya narke ya zama shine azaba saboda azabtar da shi da ake kuma ba zai mutu ba kuma duk an haɗa masa duk wani sharri duk bala'i duk sharrin da ka zane sai an zuba shi an zuba wa mutum shi sannan an zuba shi a wuta na farko za a tattara duk tsufan da aka taɓa yi a duniya duk wanda ya taɓa tsufa abin da yake ji da tattara wannan tsufan gaba ɗaya za a ɗora wa kafiri wanda zai shiga wuta kaga dai daga nan kan babu wani hayyaci babu kuzari sai a tattaro duk wani ciwo mai muni a duniya ciwon kai ne ciwon ciki ne ciwon kunne ne ciwon haƙori ne ciwon yatsa ne ciwon ƙafa ne komai sai an haɗa duk ciwon da aka taɓa kawo a duniya sai a tattara masa sai a ɗora masa sai an haɗa masa wannan fa sannan duk yunwar da aka taɓa kawo duniya sai an haɗa masa ita duk ishirwar da aka taɓa kawo duniya sai an haɗa masa duk zafin da Allah ya taɓa saukarwa a duniya sai an haɗa masa duk sanyin da Allah ya taba kawo a duniya sai hada masa duk kuma wannan ba zai goge wannan ba sai an hada sannan a jefa shi a wuta to kaga yi azaba ta isa wa yaqulu Allah zai gaya musu da ba da ba tun mala'iku zai ce musu zuqu ma kuntum ta'malun ku dan dana abin da kuka aikata duk wanda ya zo lahira duk abin da ya gani aikin sa ne abin da ya aikata shi aka yi masa ko haluhum al-yawma wannan shine halin su wannan ranar ranar tashin kiyama Allah ya kiyaye mu amin samu ikon bin Allah amin ya ibadi allazina amanu inna rabbi wasi'a fa iyya yaf'budun ya ibadi allazina amanu inna ardi wasi'a fa iyya yaf'budun ya ibadi Allah ya bayina allazina amanu wanda suka yi imani tunda an kawo maganan kafirai an kawo maganan azaba to ai mu'minai hankalin su zai tashi sai suka awa zai tsira sai Allah ya kawo maganan mu'minai su ko saboda hankalin su ya natsu Allah ya ce ya bayi na mu'minai wanda suka yi imani ku sani inna ardi wasi'a kasa ta tana da yalwa idan aka matsa maka a waje matsin ba wai an maza maka yadda zaka rayu ba a kaga an maza maka bangaren ibadar an hana ka sakat ko ta ina an in kana ibada a hana ka baka da sake in cikin gari ne ka sai da jiran ka kawar ka koma wata unguwa inda ake ibada eh in ka in ka ga dai baka da dama baka da halin da zaka hana to kuma an matsa maka to ba dole bane ka kaura ka tafi wani wajen dunna Allah ne in ka sai da wannan wajen ka je ka sai can can ma gidanka ne inna ardi wasi'atun kasa ta mayar wace ya ce in ji Allah fa iya ya fa budur ku dai ku yi kokari ku bauta min ni kadai nazara fi du'a fa'i muslimi makkata wannan aya ta sauka a cikin raunannun musulman makka lamma lamma kanu fi diqin min zahari islami du'u ila hijrati yayin da suka kasance a cikin kunci na bayyana musulunci idan kana sallama maza wani gobare yake ya ganka ya kashe ka aka suka kai ta shan aka yi ta fama farko musuluncin nan to sai aka kira aka ce musu su yi hijira Allah ya yi badi lazi amana inna ardi wa sai kun fayya fa budu fi ayi ardin ta yasarar fiya ibadatu duk kasar da ibada ta yi sauki to ku je kasar ku yi ibadar ku bi an tuhajiru ilaiha ku yi hijira ku tafi waccan kasar min ardin lan ta yasar fiha ku bar kasar da kuka gaba a ibada ko kuma za ku samu ku yi ibada ba al muhajiratu wal mujahadatu wa na'am wajibatan fi bidayatil islam da yin hijira mutum ya bar makka ya koma madina ko kuma ya bar inda ba a musulunci inda ake wahal da musulunci ya koma inda ake ake taimakon musulunci da kuma yin jihadi wayannan wajibai ne a farkon musulunci hatta fitiya makkatu sai da aka bude makka kwanta ta hijiratu daga bude makka masalla ce la hijrata ba da fatti babu hijira bayan bude makka tun da bude makka to yanzu ba magana kuma wani ya tashi daga nan ya koma can ko ina musulunci ne garin makka ma ya koma garin musulunci lokacin ya yau bar ayar ta ta kasa alhamdulillah alamin da Allah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu da fatan an sha ruwa lafiya ni ne ina azumi sai guda ya fada baki na shin ya azumi na yake ba komai ko ya wuce ba da ba shi ya kai guda ba ya guda shi ya kai kansa abinda ka dauka ka kai shi yake karya azumi ba abinda ka kai maka baka sani ba eh shi guda shi yake kai kansa tunda shi yake kai kansa shi baya bata azumi amma da mutum din ne ya dauki wani abu ya jefa ko dutse ne zai karya azuminsa
na sai tambayar mu ta karshen ya tambayar yana cewa ya shehu ni ne ina sa kwalle a cikin azumi kullum sai daga baya na ji labarin cewa yana karya azumi shin ya azumi na yake a shi kwalli in ya sa shi abinda zai lura da shi in ya ji kwallin a makogoronsa to azumi ya ya ya mutu sai azuminsa ya bashi amma in dai bai ji kwallin a a makogoronsa ba shikenan ba komai domin yawanci wannan kofofi na saman nan da ido da kunne da hanci da baki su suke kaiwa makogoro dukkan kuma hada su tana wajen makogoro ne to kowanne ne aka sace zai iya wucewa ya tafi makogoro abin da zaka je kar ai kullin saboda kar ka yi shi ya wuce ya tafi makogoro in ya tafi makogoro zai bata maka azumi to wa in kuma bai wuce ba shikenan nan kuwa zai mutu yana
a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka akwai wanda yake buƙatar a yi wa mahaifiyarsa addu'a tana fama da rashin lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba marasa lafiya lafiya sannan kuma akwai wacce take so a yi mata addu'a tana haihuwa amma ba ta zama Allah ya ba ta masu zama masu albarka sannan akwai wacce take so a yi mata addu'a mijinta ya tafi kuma har yau bai dawo ba take so a taimaka mata Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya sa ya dawo da abin da ake nema amin alhamdulillah Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin Allah ya kiyaye mu ima- ya kiyaye mana imanin mu da mutuncin mu da addinin mu amin Allah ya samu cikin wannan da yake ta cikin wannan wata.
Amin.
Allah lafiya Allah ya ba su lafiya.
Amin.
Su lafiya Allah ya kara mana lafiya.
Amin.
Allah ya ba mu ikon bin sa a cikin lafiya.
amin Allah ya samu cikin mutanen sa na kirki na gari.
Amin.
Allah ya tabbatar mu cikin a kan a kan addinin mu.
Amin.
Qur'anin mu.
Amin.
Allah ya ba ya karɓa mana dukkan ibadun mu.
Amin.
Duk masu bukata Allah ya biya bukatun mu da bukatun su gaba daya.
amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا آمين.
آمين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين.
ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا amin وارحمنا من القوم الكافرين آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين amin alhamdulillah